الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba daren alhamis shi daga watan sha'aban shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya yi da biyar ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na arba'in da uku shafi na saba'in da tara a wannan littafi mai albarka na amalul yawmi wal laila na shehin malami Ahmad ibn Muhammad ibn Sunni rahimahullah ta'ala inda muka tsaya a hadisi mai lamba ta ɗari biyu da biyar za mu tashi hadisi mai lamba ta ɗari biyu da shida باب ما يقول إذا رأى من نفسه وماله ما يعجبه باب da yake magana akan idan mutum ya ga abin da zai kayatar da shi ko ya burge shi akan kansa wato a cikin akan kansa ko dukiya to ma ya kudu idan ra'a min nafsihi wa malihi ma yu'jibu idan ya ga abin da yake burge shi a kansa ko waninsa na dukiya ko kuma wato kansa mutum ya ga kawai kaga mutum ya taho ya sa kaya ya fito ka ce a kai amma wani kayi kyau ko kuma ya fito da wani abu ya yi sabuwar mota ko waya ko wani abu ko gida ma ya ce amma ya yi kyau to akan wannan za a yi magana kamar yadda muka faɗa a baya akwai wanda Allah ya jarrabe su suna da kambun baka ko na ido amma ba su sani ba to babban maganin kambun baka da na ido shine azkar idan mutum Allah ya taimake shi kullum yana cikin azkar to ko kun haɗu da wanda yake da shi ka kai shi kai ga gidanka ko kuma ka yi sabuwar mota ko wani abu to Allah ya da kambun bakansa ko na ido ba zai tasiri a kan kayanka ba amma idan ba ka azkar shi ne da ya kai yau kai waya go waje ta fashi ko a yau din domin ya gani kawai ta burge shi ba kai azkar ba shi kuma bai iya ba shi ma ballanta na yi domin ɗayan biyu ne idan kai kana yi shi ba yi Allah zai taimake ka azkar din kai tare ma aibun bakinsa ko ido in kuma Allah ya taimake ka kai ba ka yi shi yana yi kuma yana da shi to idan ya kalla abin ka ya ba ba abin da zai samu kayanka domin ya yi addu'a musamman ya yi addu'ar da ake yi yayin ganin abu masha Allah kai tubar kalla kamar da iyayen mu suke faɗa da an ga abu za a ce kaza ya yi kyau sai ce kalla ai tabarakallah ita wannan maganin kan baka to bar mu قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا معاوية بن هشام قال حدثنا عمار بن زريق عن عبد الله بن عيسى عن أمية بن هند عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه قال شيخ مالني ابن السني يأتي مال موسى أبو عبد الرحمن يا كرنت دجواتنا إمام النسائي من إن كان أبو عبد الرحمن تدبال من تكيت إيه shine imamun nasa'i shi kuma ya jiyo daga malaminsa ishaq bin ibrahim shi kuma daga malaminsa muawiya bin hisham shi kuma daga malaminsa ammar bin zuhaiq shi ma daga malaminsa abdullahi bin isa shi kuma daga malaminsa umayya bin hindi wannan umayya bin hindi din malamin suna da magana a kansa wasu raunana hadisin saboda shi amma dai kamar yadda wato wasu malaman suka ce kuma ya tabi ne din shi ne matsala amma su malamai sun ce maqbulul hadith ne kisa wasu suka inganta shi shi kuma daga malamin sa Abdullahi bin Amir bin Rabi'a shi kuma daga mahaifinsa shine Rabi'a Amir bin Rabi'a radiyallahu an shine sahabu Amir bin Rabi'a sahabi ne kani yace kharajtu ana wa Sahal bin Hunayf yace ni da Sahal dan Hunayf mun fito shi ma sahabi ne fa wajadna gadiran sai muka samu wani gulbi ko tafki shi za za ku ji ƴan shiya ba suna wani abu a zulhi da ba gadiru ku khum gadiru din wani gulbi ne khum sunan guri ne inda suke cewa wai a nan aka rada zaid na ali zama wanda suke bibiya kamar mun biya a aiki wata mina tahi shine gadiru ku to gadiri shine gulbi ruwa rafi wajen da yake da ruwa a tattare shine gadiru to sai suka samu wannan gulbin wa kana ahaduna yastahi min an yarahu ahad duk mu biyun da Amir bin Rabi'a da Talib bin Huray kowa yana jin kunyar kowa kowa ba ya so ya ga jikin kowa kuma wanka ya kama sun ga rafi za su ruwa ba za su wanka a ruwan kowa yana jin kunyar kowa fattajara minni Amir bin Rabi'a yace sai Talib bin Huray sai fi ya sirtirce kansa gaba na wani za a dubbatan arin sai cire dubba riga ce da ake yi za ku wani mai kama harkar ba amma ba tsatsa hannu ko yawwa ana dora ta akan kufta ita ce dubba na san dai tana da suna a hausa amma dai wannan ita ce dubba dan hannunta ya dan matsi haka to sai ce wa da kalal ma'a kawai sai shiga ruwan shi ya fara shiga wa nazartu ilayhi nazaratan yana shiga ruwan sai na kalle shi na tsara mai ido wa ajabani khalquhu ganin fatar jikinsa sai burge ni sahabi ne da yake bada labarin sahabi dan uwansa yace sai ya burge ni fa asabtu bi aini yace sai kambin ido na yana da kambun ido da shi ne ake cewa kambun maka ya ce kawai sai ya gabe wannan kambun na wata ya gabe ya sala fa kaftu fa kadatu ne fa kadatu na fi batun sai zazzabi ne zafi ya kama shi kun ga illar ko kawai gani ya burge wani lokacin da ga yaro ya shiko da gudu ana zazzaune kawai ku ga ya tsira wani ne mai kambun ido ya kalle ya sani bai sani wa uku saboda haka zazzabi ya kama shi fada autu balam jibni yace a ya riga ni shiga ruwa na kwalla mai kira na ji shiru mutum ya shiga ruwa ka kira shi ka ji shiru ai ba zama yace sai na bijiro ya hayi ya kai fa dai to rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fa akhbartuhu al-khabara yace na tafi gurin manzo tsira da hannun Allah tabbata a gare shi na kwaje labari na bai nace ya rasulullah ga abin da yake faruwa fa kala annabi yace kun bila yace a mutum ya shiga ruwa kuma a jikin yace tafi mutum fatahu sai sai zo mar farfa an saƙin annabi yana zuwa sai nan na ɗin ƙaurinsa ya janye tufafin daga barin ƙaurinsa dama tun da aka ce ma gurbi ka gurin wanka ne ba ruwa ne da zai tafi da mutane yawwa hatta ka hanni an zuru ila bayazi wada itaqihi yace har ka ce ina hango hakken ƙaurin annabi alaihi salatu wassalam wa huwa yaqudu ilayhi yana kutsa cikin ruwan yana kuma shiga fa ta wuce je sani um amir bin rabi'a yace kawai fa kare yana ganin sa a kwance sai yace Allahumma adibu anhu haraha wa wasabaha ya Allah ka tafiyarwa da wannan bawan Allah zazzabin nan domin haka zabi ya kama shi zazzabin nan zafin zazzabin nan Allah ka ce bi mace kun san shi zazzabi babban ciwo ne kamar yadda na faɗa a wani farar domin shi zazzabi da ruwan jikinka da jini yake zuƙa shi ne annabi yake kiransa ummu miljam li'annahu ya'kulu dama wal lahm domin zazzabi yana cin nama ne da jini su yake yake yake ja shi da zara an ji shi da dama ai maganin sa to sai yake wa wasabaha da wahalhalun wahala kuma mun bana satin da ya wuce annabi alaihi salatu wasalam wani ciwo ya zazzabi zazzabi babban ciwo ne kwana annabi goma sha biyu yana zazzabi amma mafi girman kwanakin da annabi yana zazzabi kwana biyar ne daga ranar alhamis zuwa ranar litinin wannan su ne kwanakin da suka fi zazzabin ya yi zafi amma a tsaitsaye kwana sha biyu ne kwane mutum sun magana ta ne yake kum yake miƙin فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في النبي إذا أحدكم من نفسه وماله وأخيه ما يعجبه دقيقه idan ɗayanku ya gani a kan kansa ko a dukiyarsa ko a dukiyar ɗan uwansa ya ga abin da ya burge shi fa ya da'u bil baraka to ya addu'a albarka akai ya sa albarka kada magana kawai ta ma sha Allah وإذا أزورت الكعبة ألا جاء ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله saboda haka ayi addu'a shi ta sabawa da addu'a ko kana da kambun baka Allah zai taimaka ba za ka rika cutar da mutane ba in ka saba da abuka idan su ka saba da ji gaba daya annabi yana faɗa kamar da hadisin yake ingantacce a cikin alwabilu sayyid min al-kalimi sayyid da kuma alkalimu tayyib na ibn al-qayyim na malami da dalibi alwabilu tayyib na ibn al-qayyim alkalimu tayyib kuma na ibn taymiyyah al-harrani yana cewa la yazalu lisanuka ratiban min dhikrillah kar ka bar harshen ke gushi yana danye wajen ambatan Allah kuma ambatan Allah da Allah madaukakin sarki yake yaban masu ambato allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim abin da ake nufi shine duk abin da annabi ya nufi 24 hours kamar yadda muke biyawa shiga gida ka iya addu'a fitowa haka sa kaya ka iya tubewa shiga ban daki fitowa sa tabaki duk wannan shine azkar shine kiyamun wa qu'udan nan da shi ake hawa abun hawa duk wannan addu'o'i duk wani abu da zai yazo da shi ake shi ne idan kai yi wannan to kai kana ji a zakiri na Allah kafira wa zakira amma inda za ka wato awa goma da tarbi kana ja ba ka wanda hado in kai ba zakir ba ne zakirin na gaskiya yau sai dai ɗan jabu yawwa kun san zakirin ba iri iri ne akwai original akwai photocopy um fake to nan da na gaske shi ne wani ma ba sai ka ke karba ga tarbiyya shekaru ma ba tarbiyya hannunsa amma duk abin da annabi yake koyarwa shiga gida fitowa wannan shine zakiru na Allah a wancan ayi ya ce ba eh yura'una nasa wala yadhkuruna Allah kada abin da Allah yake ba ma za ambatan Allah illa qalilan sai na ganin ido na ganin ido ka je ka bayan dan bodi wai fada ya usulla ka zo rana da kiyama a fito da masu zikiri ka gaba ka wallahi tallahi saboda ai ma ce an yi gaba ɗaya kullum ya ce wa za ka haka yi kawo ya misali a ciki ya ce akwai wanda ya mafarki an tafi kiyama an zo ana rabon zikirin baqiyatu salihat subhanallah 33 alhamdulillah 33 allahu akbar 33 ko da hudu shi ya zagi ɗari ɗari yake sai mafarki an tafi kiyama kawai sai ga an ware masu azuka sun ba shi ya ya ubangiji ni ba Allah ya ce ai kai ba ka yi yace an yi ɗari ɗari yake Allah ya ce to waye sa ka yana nan malam dan godiyo ya kawo a iya usunna daga nan sai aka yi mawa wa'azi ya dena saboda haka wai kiba inda amri ni ne wa nahyi idan annabi ya ce tsaya nan karka tsallaka na sha ba da wannan misali kawai ka shiga a jami'a yanzu a miƙo ma bukule ai za ku ga ana faɗa ka'ida kai wanda zai kada zai yi wa ko ne ku ai za a ce ka rubuta fasit kada ya haura ko wanda ya kanti kiwon a dokar su idan ka haura ko ka iya za a soke ko yawa tunda an ba ka doka ga wannan an ba shi doka ya kibi bai dangantin wucewa gaba ba domin bai san kanka ba har yanzu ko ka za a baka bukulet an ce kakka rubuta a wannan majin ne doka ce instruction ne aka gaya ba kar ka yi na ban ji ba shi ne da ba abin da za gaya ba domin wannan laktara yana da ka'ida idan kuɗi iyawa ka idan ka tsallake zo ya kashe aka zo aka kira shi panel ta zauna ya faɗi ga abin da kai wallahi za a fita da shi domin an ce ka bi doka kaki a duniyar ta bace na yana kuma ga alaihira Allah cewa ya yi zalla a za'a raka a hudu in mace biyu ne kai kai biyu da ka tashi saboda ka ci abinci ka koshi ka sha lukuje kake takwas za ka yi kai kai ma ka zalla ba zai karba ba yau wato haka ka'ida ce ko ka ce ai wallahi yau ka gaji kai raka a ɗaya za ka yi Allah ba zai karba ba to abubuwan ku kalli kalle su shi za ku ga idan Allah ya faɗa aya a alqur'ani wani gurin zai ce afala ta'qilun ko ce fa atabiru ya ulil amsa to ake hankalin da Allah ya baka ka zama mai tunani ɗaya daga cikin illolin da turawa suka yi mana kenan da su ya haɗa da tiris na fina-finai saboda wanda ya dogara da tiris baya tunani ba za baka ba creativity ba za ka samu wannan ba amma wanda ya mai da hankali wajen karatu ya rubuta ya a kaza za a kwakwalwar sa aiki da shi amma wanda ya dogara kawai jira yake ga a ƙarshe bai ba rasa ko producer zai zartar wanda za ta mutu ko za ta rayu wallahi ba zai tsina na komai ba kuma abin da ake kenan kwana ta sa'i kai ka tafi kwana ɗari da ashirin to misali a yi nake za ka gani ga na turanci yanzu akwai wanda fa ya fara shiri tun yanzu ya tara su ya saboda kullum a ramadana guda talatin waje wai ɗauke cewa da rana ya fara tara series yanzu ya shiga ya netflix da yake ko netflix yawwa Allah ya zauke to wannan shi ne to dole sai an an lura da wannan bari da ubi baraka bayan Allah musaba da addu'o'i babu da hizbin muslim a gefen fulanka sai ma ka bara hudu ai ya kamata ya zanto wani kana da ji a gefen fulan kullum kana dauka in za ka yi wa kanka hikima ba ka rika dauka kana da addu'o'i dai dai dai dai dai dai komai kowane bangare ka iya addu'arsa za ka zauna lafiya wannan rayuwa a zikar kake bukata gaba daya yawwa nau'u na haka wani nau'in daban kun ga kamar da muka faɗa wasu sun yi raunar hadisi amma hadisi ne hasan ya inganta قال أخبرني محمد بن أحمد بن المهاجر وجعفر بن عيسى الحلواني قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا حجاج بن مسير قال حدثنا أبو بكر الهذلي بن عبد الله عن ثمامة بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه shehu malami ibn sunni yace malamin sa Muhammad ibn Ahmad ibn al-Muhajir ya karanta da shi shi ma ya biyo daga malamin sa Ja'far ibn Isa al-Hulwani shi ma daga shehu malamin sa ya biyo al-Abbas ibn Muhammad shi ma ya biyo daga malamin sa Hajjaj ibn Nusair shi kuma da'ibi shi wannan Hajjaj ibn Nusair malamin nasa ma Abubakar al-Huzali shi ma da'ibi shine Abdullahi shi ma daga malamin su Imam bin Abdullah shi kuma daga Anas dan Malik radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce man ra'a shay'an fa ajabahu duk wanda ya ga wani abu ya burge shi wannan abin ya kayatar da shi fa qala dai ce ma sha Allah la quwwata illa billah ma sha Allah abin da Allah ya so shi yake tabbatuwa ba wani karfi an gane ku illa billahi sai ga Allah lam yadurahu al-ayn aka ce wai ayin kambun baka waje cutar da wannan abun ba yani la yusibu al-ayn ana nufin kambun baka waje taba wannan abun ba to kun ga amma kamar yadda muka faɗa kalmar mai kyau ce amma kuma bai inganta annabi ya faɗa haka ba bai inganta ba shi ma ka duba alkalimu tsayi na babban malami ibnu taymiya shafi na ɗari biyu da hamsin da hudu za ka gani yace da'ifun jiddan babu ma yaqulu idza ra'a shay'an fa khafa an ya'inahu babin da yake magana akan abin da mutum zai faɗa idan ya ga wani abu fa kafa sai yake jin tsoron an yi ainihu ya tane shi da aini da kambun bakansa yana jin tsoron kan wannan abin kambun baka ya same shi قال حدثنا سلم بن معاذ قال حدثنا عبد الحميد بن محمد الحوراني الإمام قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن أبي رزين الأسدي مسعود قال سمعت هزام بن حكيم بن حزام يقول شيخ مالني ابن السني احمد بن محمد بن السني رحمه الله yake cewa malamin sa Salmu bin Mu'adh ya karanta da shi shi kuma ya ji daga malamin sa Abdul Hamid bin Muhammad Al-Harani al-Imam babban jagora ne shi kuma daga malamin sa Usman bin Abdurrahman shi kuma da'ifi shi kuma daga malamin sa Abi Razin Al-Asdi ko Al-Usdi Mas'ud kenan sunansa shi kuma daga malam shi kuma yace na ji Hizamu bin Hakim bin Hizam an gane ai wato mahaifin nasa Hakimu bin Hizam shi ne wanda muka ce an haife shi a cikin Ka'aba mahaifiyarsa tana cikin masu yin sharar Ka'aba tana tana shara dakuda ta kama saboda haka tun tun a jahiliya ta zo ta musulunta shi ma ya musulunta sai zanto hakimu bin hizam wato mutum ne mai kyauta kyautar gaske irin wanda ka san in kana so alkhairi ya mane ka karka fatan Allah ya baka ka baya ba annabi yace alaydul uliya khairun min alaydul sufla ai bayani ne mai kyau Allah ya baka ka bayar an ce wa annabi Ibrahim ta yaya ka zama badatan Allah yace saboda so na da yadda nake so Allah ya bani na bawo mutane shine mutawallin sha'arawi yake cewa ai tuka alherin mutum ya zanto shi yake so ya bayar ba a baki ba kar ka zama kai kullum alyadu sufulani a ka rika burin cewa Allah ya baka ka bayar kuma za ku wanda Allah ya hore wa bayarwa Allah baya hana shi a ba ka zama babu ina ai saboda ta hanyar ka wani zai ci abu ba za a hana ka ba sai a kyale ka to me yake um ya kuli yana cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam idan ka fa an yusiba shay'an bi aini kun ga da mun faɗi illa hadisin to bar ku ji ma me zai kawo a gaba sai da zaka ƙara matanin kansa mun kadi annabi alaihi salatu wasallam in yana jin tsoron kada ya shafi wani da ainihinsa kala ce ce Allahumma barik fihi wala taduru abin nan da na gani Allah ka sanya ma albarka kada ka cutar da shi annabi bai da aini dalili ko shine asalin ainu abin da yake bayuwa ai asalin sa yana bayuwa ne saboda din daga hasada ai hasada ce take girma ta koma aini annabi ko bai da hasada domin zuciyarsa a wanke take tam yawwa saboda haka kun ga isnadin bai inganta ba mazanin ba haka bai inganta ba ba za mu ja bata lokaci ba yau shi za wani albani ya kawo shi a cikin da'iful jami'a a cikin bangaren da'ifin ya kawo hadisin ya ce bai inganta ba babu kalamin rajuli ala akhihi idan laqiyahu babu da yake magana akan yin sallaman mutum ala akhihi ga dan uwansa idan laqiyahu in ya hadu da shi kullum musulunci in kuka lura so yake mu zama tsintsiya madaurin ki daya su tsere da abubuwan da yake sa kuma hasada ta tafi ka ji kana kauna kowa shi ne ga shi sallama domin cewa haka yi abin da yake nuna kana gaba da mutum abu biyu ne ka daina masa sallama kuma ka kullace shi amma kare wa mutum sallama kuma baka kullace shi sai ma kun ga muka ke jira da shi amma ba ka shiga harkar sa wannan ba gaba ba akwai wanda dama dole sai ka kyale shi ya je ya harkarta sai yawwa saboda ko da shi za ku yi mu'amala sai ya shiga ma gonar da baka bukata to sai ku rika gaisa kawai wannan daban amma ya zanto ba kwa gaisa amma buri kace kullun kawai musiba ta same a har yanzu kullun shi yana nan gaba kake yi wannan abubuwa biyun za ku rike kai mutum sallama kuma ba ka burin wani abu na musiba ya same shi baka kullace shi ba wannan shi ake kira wato ba gaba ba قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا حماد بن السري السري قال حدثنا أبو الأهوس عن أبي إسحاق عن الهارث عن علي رضي الله عنه قال شيخ مالك ابن السنية مالك موسى أبو يعلى والنبي صاحب المسند شين أبو يعلى صاحب المسند ya karanta da shi kuma daga malamin sa Hannad bin Sari shi kuma daga malamin sa Abul Ahwas shi ma daga malamin sa Abu Ishaq shi kuma daga malamin sa Al-Hari shi kuma wannan da'ifi shi kuma daga malamin sa Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي يتي للمسلم على المسلم ست بالمعروف حق المسلمي akan musulmi abubuwa ne guda shida wanda shari'a ta sani na daya za ku ji kalmomin sun inganta a wani hadisi amma saboda bai za ba za a ce annabi ya ce ba domin bai ci din ba a nan yawwa amma can kalmomin za ku ga duk sun inganta a wani hadisi na ɗaya musallimu alaihi idan laki yau kai masallama idan ka haɗu ne assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ko salamun alaikum سلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته والذي ويجيبه إذا دعوه فأمسى وإن يجراك kasa fara cikin mutanen da ba sa amsa gayyata kowa sai manyan sai ɗan ɗari kake da domin akwai wanda wato ko da bara yake a bakin lokon ku babban murnar a duniya shine ga har gayyace ka abu kaji da yawa za ku ga mutane akwai wanda suke warewa ko kwanan na ji wasu suna tattauna wani irin event center din nan na hanyar wajen police station wajen hanyar kwana ganduje kafin ka ji na sharaɗa ai ka ga masu tsada ne wayannan nan abin nan to sai na ji wata tana ba da labari tana cewa wata ta gayyace tana cewa kuma wallahi ba zantan rabu ba karkata su ba tana murna cewa yadda wai ba kasa yadda aka bawa mai kuɗi abin ta haka aka ba su su ba saboda wa ashe katin da suke wayarwa a ce akwai abc idan baka yi kolin a a ba to abincinka ba zai faɗo na a ba da ka zo an kalli katin ka masu raba wannan abincin sai su baka na naku na rayuwar naku ita kora boko naku za a baku wallahi wannan wata na tana bayani tana cewa ta ji na ɗin zuwa gayyatar ta ce wato an zauna kuma ba wani hayaniya ta ce ba a yi kiɗa ba ba a yi komai ba ta ce mahaifiyar amaryar da amaryar suna tsaye suna zagawa abinci bai ɗaya aka bayar wannan shi ne walima shi haka ake bukata dama so ake yi yayin da ka gayyato mutum wanda an kwana hudu ba a haɗu ba yanzu a haɗu yawwa an kwana hudu ba a haɗu yanzu sai a haɗu kamar da nama tun na sallah babba to yanzu sai ya zo ya ga wani kwata a cikin abincinsa shi ne daidai yawwa to ka gani wa yujibuhu idza da'ahu annabi duk wanda ya gayyace shi ba shi ne haukan su dan ta more ba kaga ce wata ba ta zo tana da bukata ta ja annabi alaihi salatu wassalam ki annabi yace na kike bukata mu je in biya miki bukata ki sai mu go bazara eh ai ka san idza ta fi ayyul mar'i sa'at dununu wa saddaqa ma ya'taduhu min tawhumi haka yake idan zuciyarka bukata haka kake kallon kowa da bakin zuciya wa wasu mutane su uku sun taho da dare bari ku je da bambancin mutane suke kawai sai suka hango wani a rami dan gefe yana rami sai ɗaya a cikin zai ce kai ka ga wani can yana rami sai ce yanzu haka kuɗi ya sato zai zuba a ciki ya binne sai na jin ya ce a ai inda ji wani ya kashe yake so yanzu ya zo ya binne ni kuna jin fasara ta ta yi sai na hukun ya ce a ni kuma na fada can cewa rijiya yake so ya mutane yake so ya yi ya yi ba wanda baya so kowa ya gani da safe daidai kowa ya zo ya sha ruwa kawai kun ga kowa yadda zuciyarsa take haka ya tafiri to haka abin yi kina magana fa bai dubi ne ya da yake ji ya sun taba wato iya a baya da ya zo ya zama mutumin kirki wato sai ya koye ya zama hababatul masjidi shi ne wanda na gaya muku fa bai dubi ne ya sai da ya kai matakin da shi zai ba ta tashi ya kai mara wasiƙa ya ce gobe zan zo kuma sai ya zo wallahi kuma sai ya ɗau abin da ya in ya ga dama ayarin mahajjata zai tare dukkan shi kaɗai ya kwace musu kaya amma wata ran kawai Allah ya taimake shi ya haura wani gida gidan mu duk wanda yake so sai shi wani a gidan yana karatu sallar dare yana karanta alami anil ladina amanu an tasha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqqi sai yace wannan ai ai da shi take shin lokaci da ya bagga wanda suka yi imani zuciyar su tarfira dangane da abin da Allah ya saukar ولا تكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم الله يجي كركو زما كما ولد الله ya bawa littafi tun da can zamani ya tsoyo zukatan su suka kekaje sai sako daga katanga yana lokaci yayi ya Allah Allah ya ce lokaci bai yi ce yayi ya Allah ya shiga wani kango ya kuya bari gari ya waye sai ga wasu sun kuya a kangon dare yayi suna cewa wani yana so ku zo mu tafi yanzu suna cewa kar mu fita yanzu Fudaili yana nan ba su san yana cikewa sai baje da kuka yace haka yake takura wa mutane daga nan da ya koma cikin Ka'aba sai da aka kiransa da tattabaran masallaci yana cikin mutanen da saboda biyayyarsa ga Allah kullum yana cikin Ka'aba sai da ya kai matakin da kuma Allah ya taimake shi yayin karatu da yawa shi ne Laifi bin Sa'ad idan ya tara kuɗi tun da attajiri ne a misira sai ya aika wa imam malik a madina da kuɗi ya aika da fudail bin iyas da kuɗi a makka ya ce kar ku je ko ina ku ci gaba da karantar da mutane kuɗin shekara yake ba da kayan dama jirgin ruwa uku ake yi sai ya ce a je a kai musu saboda baya so su motsa kawai ku ci gaba da karatu to wannan shine ko da yaushe abubuwan da ya kamata mu rika kallo to shi ne na biyu wa tujibu wa yujibu idza da'u la uku wa yukallitu idza hadaka ka ce mar alhamdulillah ya atijawa ya ce ko atijawa sa sai ka in yana cewa ya rahata ya ce rahmukallah sai ka ce idan ya ce alhamdulillah kai sai ka ce yarhamukallah shi kuma ya ce yahdikumullahu wa yuslihu balakum ba rabbana wa lakal hamdu ake cewa ba yarhamuka Allah ya hadiku Allah wa yuslih balakum an gane ko to wannan shine idan ne na daya ya faɗa alhamdulillah za ka gaya mare na biyu idan ne na uku yana kuma sai kace to Allah baka lafiya domin ba ki da lafiya a wannan mazkum in dai ya haura uku a ta ta haura uku to ba ya ta cewa yarhamuka Allah ba ya ta cewa alhamdulillah yarhamuka Allah ka kyale shi ba ki da lafiya kawai dai kai mar addu'a Allah ya baka lafiya an gane ku a lokacin alaji ne ai yawa ita kuma ta jawo alaji sai ka igirin ma yawa to sai ce wa ya'uduhu idza marida ka gaire shi in bai da lafiya kun ga dalilin da yasa bai huda ne musulunci kenan wanda annabi makocin annabi alaihi salatu wasallam annabi da ya gaide shi dubiyar mara lafiya in ka je da ladabin ta dama mun biya a baya da ladabin ta in kana so duk lokacin da ka je duba mara lafiya ka ɗauki tarbiyya tarbiyya ta farko ka ɗauka dawa ka kyautata niyya tun daga hanya cewa kana kan hanya aljanna sannan abu na biyu da ka je kun gaisa kai mar addu'a kuma ka karfafe shi aka ce mun ko abin nan ai ai wato ai wannan abin da kama da sauki yake dan da kwana biyu zaka fice duk karfin jiwa eh kai ta gaya masa ai ba ba mala kai na gaba da sauki ai da wurin zaka tashi da yarda Allah kalli budget tsarin jikin ka kai ma kalmomi na karfafawa kar ka kaje miji in kana jinya wani wani ya zo kaga yana kaje miji kika ce ka je gurin shi yasa ko mutum zuwa idan dan uwan ku ne zo gaban mara lafiya ya ta kuka ku tafi ba daidai bane ko aka wata za ta zo daga ƙauye wayar uwarsa ce kwanwa ce koya ta zauna ta ci sheka kuka kake mar jiki yayi ba daidai bane shi mara lafiya karfafawa yake bukata da ya ji ba fara kuka sai ku ce to da Allah ya hakuri fita duk yanayin da mara lafiya ne a ya fito ne in ba haka ba zai ƙara karyawar zuciya ita kuma rashin lafiya tana buƙatar wannan sai ta ƙara rauni in yana buƙatar ba a so ka dame shi amma yana buƙatar ya magana da kai zai iya to a yi tun amma ta ƙarfafawa ai in Allah ya yarda wannan ai da sauƙi ma yadda ake gaya min da na zunje na ranka da tsarinka ai ba dan ma wato huda da ake buƙata na stress ba tashi za ka yi mutum irin wannan abubuwan amma ga lokacin kai haka abin ya faru inna lillahi wa inna ilaihi yanzu da kwaje da mutum ya aka yi ai wallahi irin wannan ciwon bai da dadi wani makoci na da ya fara bai tashi ba ba ka kaje shi dini wani ya sa wani a gabe yana ce yana sai mazo wannan yake yanzu me yake damun ka yace zaman ka nan ya tashi ba ki to bayan ka gaya wa kalmomi na karfafawa sai kai bar addu'a a ƙarshe ka ce la ba tsawur insha Allah in kana da iko samu ɗaya dubu ɗaya ko ɗari biyar sama a gaban aljihu a ba ƙarfi ya samu sai ka tashi ka tafi to to shi ne haka ake wa mara lafiya ko babu wannan kalmomin suna da ma'ana ko ba ka da kuɗi ba a ce kuma sai da kuɗi za a je dubiya domin yana hana zumunci yawwa shi da kuskura ne in ka je duba mara lafiya da kayi wa ladoyin kar ka zauna kuma kar a je da tsakiyar rana ba a zuwa tsakar rana duba mara lafiya domin in mai surute ne ba da surutu haka ce bayu ne suka kama shi zai rika kama sunanka eh ka zo da tsakiyar rana to duka wannan shi ne sannan wanke yau janazatahu idan mata kun ji ko ka rasa gawarsa in ya mutu ba ka tafi zaman makoki ba ka yi abota da wanda in ya je labarin mutuwa ka je ajiye aiki abin da yake ce da Allah Allah da uzi ko gurin aiki ne mai excuse karfe goma da Allah an mana wata rasuwa ka ba da excuse ka je kai wa mutum addu'a ka yi wa Allah magiya Allahumma ya Allah in kana muhsinan fajir bi hasanati kai wa Allah magiya wa in kana muti'an fatajawaz an sayyi'ati wannan kalmomin ake so ka zo ka tsaya a gaban Allah kana kirayi kuma ga sahabin sunna mai tauhidi irin ku ake bukata yayin da aka yi mutuwa su ne wanda annabi ya ce aka samu mutum arba'in suka nema wa mutum gafara Allah zai wa to irin da ake so duk kai mu'amala da ku saba wanda dai ya ji mutuwa ka zai tawo ya zo ya Allah magiya karshen soyayya kenan an gane ko to shine raka gawa a mata sallah kuma a raka ta wa yuhibbu lahu ma yuhibbu li nafsi ya sowa ya sowa kansa abin da ya dan uwansa abin da yake ya so masa abin da yake sowa kansa amma wani hadisi yace min alkhairi kun san wani zai shiga masifa kuma ya rinka fatan kai ma ka fada yau ba wannan bace abin da yake sowa kansa na alheri ba na tiya ba wannan hadisin kun ga kalmomin a wannan isnadin bai inganta ba amma kalmomin gaba ɗaya sun zuwa hadisi inganta hadisin kasa ma zai kawo babu ma ya jibu ala rajuli bi rabbi salami babu da yake magana akan abin da yake na wajibi ga mutum wajen biyar da sallama wajibi kun ga abin da aka ce ku yin sallama mustahabbi ne amma amsa ta wajibi ne yanzu da wani zai sallama a nan assalamu alaikum zai mai shiru to duk sai Allah ya kama mu amma idan mutum ɗaya an zabi ya ɗauke mana shi ne shi yin sa mustahabi ne amma amsawa wajibi ne wa idza qayyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha inna allaha kana ala kulli shay'in hasiba Allah yace idan aka gaishe ku da wata gaisuwa fa hayyu bi ahsana minha kuma yadda wanda tafi ta kyau assalamu alaikum sai ku ce wa alaikum assalam wa rahmatullah kaga ya samu lada goma kun samu ashirin domin duk gaba goma haka annabi ne in yace assalamu alaikum wa rahmatullah sai ku ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kun samu talatin ya sami ba daidai bane yace assalamu alaikum wa rahmatullah ku ce wa alaikum assalam kuskure ne kai laifi sai dai ka biya ji idan ladi wata zo wato a gaba ta dawo abin da mata suke bara barka ce yayin kai musu barkan naira ɗari to tana sana ta rike wannan tsarin nan da sai miki barka ɗari in ta haihu kika kawo mata tamanin za ta ce ita ɗari da bai shi ne ko suke wani karin magana wai in ladi ba ta zo ba lahadi ta ga gaba take da asabar ai to asabar ta dawo idan ba ki ba ta ɗari da hamsin ba to da mata da ɗarinta shi ne karatun nasu duka ne yin kaga wannan salaf kuskure ne wallahi wallahi kuskure ne eh shi za yanzu ba na bukatar in dai za ku yi magana da ni ka sa masa salam sai ce ma assalamu alaikum sai ka bai da kai ba shine ka'ida kuma duk wanda ya ce ba salam kai ba ya ba sallama in ya kare ba wannan eh eh ke an da sai ka ce wa alaikum assalam ba kuma masa ladabi wato ladan ma da sunnar ma ba za a yi ba sunna ne kuma lada za ka samu amma ba za a yi ba ai gwara in ma na wai rubutu kake ji kai boy not ka ce wa alaikum assalamu alaikum gaskiya mu canza wannan ɗabi'a in za a yi wasu abubuwan abbreviation kar a yi wa ayyukan sunna na lada kar a yi mutu a yi sallama tsakiya a wani saboda yana jin juya ba kana da tsika ba sai ka ɗauka ka ce assalamu alaikum ita ɗauko ta yayin da ka ɗauko ta zuciyarka ta faɗa yawwa kuma shi da ya gani zai ga ce assalamu alaikum haka dai an yaɗa sallama wa alaikum assalam shine didi to me yace قال أخبرنا محمد بن خريه ابن مروان قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا عبد الحميد بن حديد قال أخبرنا الأوزاعي قال أخبرنا ابن شهاب قال أخبرني سعد سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن مالني ابن السنية مال من محمد بن خريه ابن مروان يا كان تدري شما يجيو daga malamin sa Hisham bin Ammar ad-Dimashqi shi ma ya ji daga malamin sa Abdulhamid Allah Ibn Habib shi ma daga shehin malamin sa Imam Al-Auza'i babban malamin hadisi shi kuma daga Ibn Shahab Muhammad bin Shahab Az-Zuhri kenan shi kuma daga ɗaya daga cikin malaman Imam Malik shi kuma daga malamin sa Sa'id bin Musayyib sirkin Abu Huraira yace Allah Abu Huraira radiyallahu anhu ka Abu Huraira Allah ya kara masa hidayati sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce naji annabi kira da hadisi Allah yana cewa haqqul muslimi alal muslimi yana da ga haƙƙin musulmi akan musulmi raddu salami in yi ma sallama ka juyar masa da sallama na biyu wa iyadatul maridi da kai da mara lafiya kun ga mun biya wanda hadisi kuma wannan hadisi ne ingantacce sahihi ma bukari ya rawaito a cikin kitabul janaiz da imam muslim wa tibaul jinaza da raka gawa wa ijabatud da'wa da amsa kira idan aka gayyace ka kakkare da mutum akwai wanda in wato wasu suka gayyace su lallai zai tunje amma wani da ya gayyace ka ba za ka ba wannan kuskure ne wata kimitul haɗi da kuma gaida mai atishawa yau wace ka ba mutum hakuri da ya zo ka ce wallahi ina da uzuri da Allah ayi hakuri eh wani ma kana da iko ya dubu biyu uku ka baji ya kuka ji yawwa to da haka shi ne kawai da ka kawo ya gani yace gaskiya wato wallahi ina da abubuwa da yawa amma dai za mu yi addu'a kana da iko ga wani wani abu tun daga lokacin ka ba da yake haka ake yi to wani ya turo ma ka ce kai amma ya ci karo da wani ina da wani uzuri sai ka gaya mar duk gaisuwar da aka yi mai ake kiransa gayyatar da aka yi ma duk wanda ya gayyace ka ka ba da uzuri ka ba da uzuri Allah ya sanya albarka amma gaskiya lokacin bana nan ka gaya masa to wannan shine didi yawwa amin ya Allah zaka ga musulunci ko da yake so yake wato a haɗe kuma kowa a kyautata masa na babu taglizi fi tarki raddi sala babu da yake magana akan kaurarawa kausatawa wajen kin juyar da sallama in kausan harshe da aka yi ga wanda ba sa juyar da sallama قال أخبرني محمود بن محمد الواسطي قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا أبو عالم العقدي عن علي بن المبارك أنه حدثهم أن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده أبي سلام عن أبي رازق عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال شيخ مالك ابن السني شمال من محمود ابن محمد الواسعي يا كان تدي shi kuma ya jiyo daga malamin sa Abbas bin Abdul Azim al-Hanbali shi kuma ya jiyo daga malamin sa Amir al-Aqabi shi kuma daga malamin sa Ali bin al-Mubarak shi kuma daga shehin malamin sa yace annahu hadatha shi ya karantar da su cewa ya ibn Abi Kathir daga gare shi ya biyo shi kuma daga Zaid bin Sallam shi kuma daga malamin sa kakansa shi Abu Sallam shi kuma daga malamin sa Abu Rashid shi kuma daga shehin malamin sa Abdurrahman bin Shibul radiyallahu anhu kala yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusallimu rakib ala rakib wanda yake ka abun hawa shi zai wani tafi na kafa sallama ne hikimar da yasa aka ce na abun hawa ya na kasa sallama me yasa saboda duk wanda yake a saman wani abu yana kan jin kansa ko yawwa shi da mai jin kai to ja ka ce kai za ka yi sallama domin a sauke ba wannan jin ka saboda haka na kan abu hawa shi zai wani kasa sallama ga wanda ba ku a tafi yanzu wanda yake keke shi zai wanda yake tafiya a kafa sallama to mai babur da mai keke ba mai babur domin shi zai zo ya wuce shi mai mota ya wa mai haka kowane hawa hawa to ballantana wanda yake abu hawa ko ta zauni kai za ka yi sallama kuma wani jira yake a gaishe shi barka da zuwa dan da zuwa a lafiya musulunci ba haka yake wa gaskiya yawwa yace yace wa yusallimu rajulu ala alqa'i wanda yake kafa kuma ya wani zaune sallama fa ji ko wa yusallimu al-aqallu ala al-akthar idan aka zo kilashin ga mutum biyu ga mutum uku to mutum biyun nan ku za ku yi mutum uku sallama amma idan biyu da biyu ne to kowanne yana so su fara ɗaya da ɗaya ne kowa ya yi idan adadin ku ɗaya ne to kowanne yana buƙatar shi amma kaɗan su za su yi wa yawa sallama kun ji abin da yake yi yawwa wa man ajaba salama fa huwa lahu duk wanda ya amsa sallama to ya samu wannan ladan wa man lam yujibi salama fa laysa minna annabi yace duk wanda bai amsa sallama ba baya cikin mu ibnu taymiya yace wannan kalmar tana da nauyi yace idan annabi yace fa laysa minna ka hararu baya cikin mu mu musulmi baya cikin mu mu ahlus sunna baya cikin mu mu mutanen kirki yace ko ne ba sauki ba sauki to wannan shine babu fadilul bari bi salam babu da yake magana akan falalan wanda ya fara da sallama wanda ya fara din Allah ya ji kan malam Suleiman dattijo kun ga har wato yara su suna suka saba da sallama babban shaida kenan babban shaida kenan a saba da sallama قال أخبرنا أبو الليث الفرائضي قال حدثنا أبو همام قال حدثنا بقية haka nan mu ma nan ai muna da shi bargayi alai sana harka Allah ya ji kansa duk wanda ya san shi shi ma bai sallama ba a ai sai an tsaya ma ji ya yi sallama sannan ya wuce ko ku amsa kuma har yara ko ku amsa ko kar ku amsa ruwan ku ahli sunna wal jamaa mahaifinsu? Babansu Alayhi Zabo, a kwarai kwa shi ma haka yake. kwarai kuwa shi ma haka yake baban su labi exactly to kaga duk wannan shaida ce mai kyau Allah ya ji kansu da gafara eh to sai yake um قال اخبرنا ابو الليث الفرائدي قال حدثنا ابو همام قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسحاق بن مالك الحضرمي اخو سبارة بن مالك عن يحيى بن الحارث الدماري عن القاسم عن ابي امامه رضي الله عنه قال شيء مالك ابن السني يجي مالك انت ابو الليث الفرائدي يا كرنت دي shi kuma ya jiyo daga malaminsa Abu Hammam shi ma daga malaminsa Baqiya ibn Walid kenan da sa Walid ibn Walid din ba amma mahaifinsa Walid ne shi kuma daga malaminsa Ishaq bin Malik al-Hadrami shi ma daga malaminsa Abu Subarat bin Malik shi kuma daga malaminsa Yahya bin al-Harith ad-Dimari shi ma daga malaminsa Al-Qasim shi ma ya jiyo daga malaminsa babban sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Abu Umama al-Bahili Sulaym bin Ajlan رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يتي الذي يبدأ بالسلام أولى بالله عز وجل duk wanda yake fara da sallama shi yafi fifiko a gurin Allah mai girma da buwaya eh ya fara da sallama shi yafi fifiko a gurin Allah mai girma da buwaya wa rasulihi kuma yafi fifiko gurin manzansa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda haka kai ka fi fifiko gurin Allah da manzo to ko dan ka samu fifiko za a samu wannan lokaci yayi to za mu tsaya akan babu tawabil badi bis salam ta ce mai zuwa za mu fara akan babun wanda ladan wanda ya fara da sallama kuma abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana kamar da muka sani mun fara littafin siyamu ramadan da wasu bayan Allah suka yi hoɓɓasa kusan ɗazuma da tita ya zo ya ce wata mata ta aiko gidan ce ai littafin ya isa domin kusan kaga mun kawo kwafi ɗari sati mai zuwa rago da wasu zamu za mu karo kwafi hamsin ya isa zai isa mutane kai ma wani ya yi koka ko duk lada suke zo ba zai gagara ba zo mu ne wani littafin mu amma ne ku sani cewa littattafan gaskiya yanzu sun isa da halin mutane sun yi hoɓasa an ko ɗaya daga cikin wanda ya ba da kuɗin ashirin wajen satin yau ba ya kuma turo a kudin ajiyar a gani in zo da haka a za mu karo hamsin kusan ma ina ji zama in za mu karo saboda haka in dai aka kara kawo kudin wani littafin to ba wannan littafin wani littafin za mu siya gaskiya shi kansa wannan din ya riga muka kai gaba muka ga ya isa to wani littafin za a siya da za a amfana eh insha Allah ta'ala muna fata Allah ya saka musu da alkhairi mun fara littafin ranar litinin kamar da muke sa ran za a yi masa karatu hudu an gani na alaji ba na damuwa ba ne mai himma na himma ne na himma ne gaskiya ne ba tambaya ce ne kyau wanda yake mai himma ba na damuwa ba ne domin akwai alhammu ba shi ba ne akwai lakta da za a gudanar ta malaman ba za su yi a masallacin hidaya ranar juma'a shehunan malaman mu malami na farko profesa associate profesa abdulkadir ismail sheikh mu'azzam suleiman khalid malam lawan abubakar malam yahaya shehu mai mota dr ali yunus barista ishaq adam sannan da abu awwab malam Hamis na da goron dutse wayannan malamai guda takwas su za su gudanar da lakta wannan ranar insha Allah ta'ala kamar yadda aka faɗa magrib zuwa isha a masallacin hidaya na juma'a muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kai mu wannan lokaci ya amfana da mu da abin da za mu ji insha Allah muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sofin sa madaukaka Allah ya biya kowa bukatun sa na alkhairi waɗanda suke wa addini hidima Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka yawaita mana irin Allah madaukakin sarki duk bukatun suna alkhairi Allah ka biya musu masu niyya kuma babu iko Allah ka ba su lada Allah ka hore musu abin da za su taimaki addinin Allah muna roƙon Allah da sunayensa kyawawa da tsofin sa madaukaka kuncin rayuwa da talauci da muke ciki Allah ka yaje mana Allah madaukai Allah ka yaye mana ita muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka iyayenmu da malamanmu da yankuwanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka jikansu da gafara Allah ka ba mu tsawon kwana mai amfani idan ta mu zazo Allah ka sa mu suka da kyau da imani marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyarmu shugabannin mu Allah ka shirya mana Allah ka dora su a hanya madaidaiciya اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين